duk ibada ba kishirin ibadan abin da ake gani ba shine manufa ba a akwai ainihin lubbun da ke cikinsa shine manufa saboda haka wanda ya imani da Allah ya yi imani da ranar lahira wal mala'ikati ya yi imani da mala'iku wal kitabi ya yi da littafi ai alkutub an faɗi mufradi a nan amma na nufin littattafai da Allah ya saukar wannan biyina sannan ya yi imani da annabawan da Allah ya saukar gaba ɗayansu wa atal mala ala hubbihi zai qurba sannan ya ba da dukiyarsa tare da yana son wannan dukiyan ya ba da dukiyar wa zai qurba makusantansa alqaraba wanda suke na kusa wal yatama ya ba wa marayu wal masakin da miskinai wa min sabil da matafiya al musafirin sune matafiya wasa'ilina da masu bara masu roƙo ɗalibi da suka suke roƙo a basu wasu riƙabi da kuma ainihin ‘yan tabayi fi fakin riƙab ‘yan tauyaye, alkatibi na wanda ko kuma wanda aka tara wa fansa ce in sun biya kaza za a yanta su. Sannan wa ƙama salata ya tsayi da sallah, wa atas zakata ya ba da zakka almafaruda wanda aka farlanta, wal mufuna bi adihim wanda suke cika alƙawarinsu idza ahadullaha idan suka yi wa Allah alkawari awin nas don ko suka yi mutane alkawari wasabirina da ko masu haƙuri fil basa'i a lokacin tsanani wanne ne tsanani yace shiddatul faqari tsananin talauci wadda ra'i da masu haƙuri a lokacin cututtuka ciwon ya same shi haƙuri wahin albasi da kuma lokacin yaƙi waqtal qital waqtu shiddatul qital lokacin da tsananin yaƙi yayi tsanani ulaika al-mawsufuna bima zikira waɗannan wanda Allah faɗi sifofin su anan sune allazina sadaqu fi imanihim sune suka yi gaskiya a cikin imanin su wa ulaika humul muttaqun waɗannan sune ma tsoron Allah to wannan aya malamai suka ce dukkan alkhairi ta hada gaba daya duk abin da ake kira alkhairi to wannan aya tana cikin ayoyin da jami'an li jami'il khairi dunya wal akhirah ta tara dukkan alkhairin duniya da lahira na farko ta yi maganan abin da ake nufi da biyayya wa Allah shi ne a samu imani da ta zama ta yi maganan imani sai ta kawo dukkan arkanul imani sai na rasu latilan ya gaya da mai arkanul imani an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa an tumina bil qadr khairihi wa sharrihi to ayan sai ta irga waɗannan arkanul imanin saboda a can ta yi maganan kai haƙuri fil ba sai wadzar ra'ayi an tume bil qadar kenan saboda haka mutum ba zai zama wanda yake biyayya wa Allah ba sai ya zama yana da imani da Allah cikakke farko abin da ake nema aqidar sa ta kyau ya zama yayi imani da Allah tabaraka wa ta'ala ba wani abu na shirka cikin imaninsa ya yadda Allah shi kadai yake bayar da abokin tarayya sannan ya yi imani da ranar lahira ya tabbata akwai wata rana ta ƙarshe wanda za a yi wa kowa hisabi za ta ra kowa za ta ra mutanen farko da ƙarshe a yi wa kowa hisabi ya yi imani da wannan rana wal mala'ikati ya yi imani da mala'iku wa ma ya alamu jizu rabbuka illa huwa ba wanda ya san kuma yawan mala'iku sai Allah tabaraka ta'ala amma akwai ashara wanda aka sani guda goma mala'ika jibrilu mala'ika mika'il israfil malakul maut suna ce masa azra'il sai mala'ika ainihin munkar da nakir na biyar da na shida sai malik da ridwan sai kuma raqib atid wasu sun ce kowane ɗaya sunansa raqib atid suka ce a wannan raqib na atid amma dai raqib atid shi yafi inganci kowanne sunansa raqib to dole mutum ya imani da waɗannan mala'iku da aka riski sunansu a cikin littattafai da kuma dukkan mala'iku ba wanda ya san yawan mala'iku sai Allah wal kitab yace al kutub wajibi ne mutum ya yi imani da littattafan da Allah ya saukar sanannu a taura injila zabura sufi ibrahim waɗanda littattafai da wanda ma baka san su sunansu ba da baka san su ba littattafai ɗari da goma sha hudu ko ɗari da hudu duk waɗannan littattafan ka yi imani da su alƙur'ani shine shugabansu wannabiyina sannan mutum ya yi imani da annabawa waɗannan annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu mutum ya yi imani da su a cikinsu akwai manzanni ɗari uku da sha uku sannan a cikin manzannin akwai wanda Allah ya ambata a cikin alkur'ani guda ashirin da biyar sannan a cikinsu akwai ulul azumi guda biyar to mutum ya yi imani da waɗannan manzanni gaba ɗaya Allah ne tabaraka wa ta'ala ya aiko su ka'idar musulunci in ka in ka butulce kace baka da annabi da ba duk annaban ka rusa su to dole mutum ya imani da su gaba ɗaya yan aikan Allah ne tabaraka wa ta'ala bayan mutum ya samu wannan imani ya tabbata kenan to me yake bukata a fara aiki imani ya tabbata shekara goma sai na rasu lasulan ya yi a garin makka akan a tsaye da waɗannan abubuwa ai wannan imani da ayan nan ta irgo to imani ya samu sai mai wa atal mala ala hubbi ai ma hubbi zai kurba mutum ya bada dukiya tare da fa yana son dukiya saboda ita dukiya shi yasa in Allah ya maganan jihadi jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum sai a fara maganar dukiya saboda idan mutum bai iya bada dukiyarsa ya cire ya bayar harkan Allah ba to ba zai iya bada kansa ba da yawa ka ga mutum ya iya bada dukiya to zai iya bada kansa amma da yawa kuma mutum zai iya bada kansa ba zai iya bada dukiya saboda ita mu'allika bin nas an rataye dukiya ne da rai saboda haka zuwa zaka bawa zaka ce ma zai qurba zuwa zai qurba dan suka ba za mu samu sursun nali da kamar yan zai kurba shi sai ya mana magana su waye zai kurba sai mana tasfili makusantanka kare ya zama makusantanka ba sa samun alkhairin ka sai yan nesa kar ka zama dan boko an ce da ka aiki dan boko gara ka haifa masa mata dangin sa duk ba ya taimakon su amma dangin matarsa masha Allah suna cikin walwala to su waye zai kurba a can surtun nali sai mana tasfili su waye zai kurba yace na farko bayan iyaye babbanni suna cikin zai kurba duk wanda yake babbanka zai kurbanka ne bayan babbanni akhawal kawunnai zai kurba ne sannan amma kannin ko yayu na mahaifi mata gwaggwanni kenan su ma zai kurba ne sannan akhawal khalat a wato ‘yan uwan uwa mata, ummannai su ma zai kurba ne, sannan a da ‘ya'yan babbanni, ‘ya'yan kawunai, ‘ya'yan ummannai, waɗannan har da ajidat kakanni wanda ma ba sa cikin duka waɗannan zai kurba ne. Idan ka tashi, za ka bayar to kar ka manta da waɗannan dangin naka na kusa. Idan ka ba da kyauta wa dukiya dangi to abu biyu kai, ka ƙara ƙarfa wannan dangantaka a rahim dangantakan sannan ka yi kyauta ka ƙara ƙarfin zumuncin dangantakan tsakaninka da shi sannan kuma ka kuma samu ladan kyauta da kai saboda ka Allah ya ce a ba zai kurba bayan zai kurba sai ce wal yatama marayu wannan yana daga cikin lamari da al'ummar musulmai suke sakaci da shi kwarai da gaske har ake samun wasu wanda ba musulmai suka fi mu kula da kadiyar marayu lamarin marayu saboda haka manzala sallallahu alaihi yace ana wa kafilul yatam yatim ka atani fil janna manzala ce tsakanin sa shi da duk wanda yake kula da maraya kamar haka suke aljanna yar tsakanin yatsansa sabba da wusa yace haka suke aljanna duk wanda yake kula da maraya da manzala ana tare a cikin aljanna to amma yanzu sai muka zama muna wasa muna ganin baya cikin sashin addininmu kuma yana cikin sashin addininmu muna wasa da lamarin marayu sai ka samu akwai gidajen kula da marayu na waɗanda ba musulmai ba a musulman wasu suna da shi amma mu bamu da shi ina ne wurin da ake kula da marayu ko kuma yadda dattawa gabata suka yi idan ka zo gida za ka rika suwaye ɗan gidan suwaye marayu duka baba ya hada su yana kula da su da yawa za su tashi gida in ma sun tashi suna ƙanana ba su san ma wannan ba mahaifin su bane saboda yadda suke kula da wa'annan to yanzu haka muke yana cikin sashin addini kula da maraya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka zalunci maraya ko aka masa wani abu da har yayi kuka sai Allah shi ta girgiza sannan wanda ya shaji kansa tarahumi da jin tausayinsa da rahama duk gashin da hannunsa ya taba Allah sai ya gafarta masa adadin wannan gashin da yake kan maraya saboda haka kula da maraya yake da muhimmanci yana cikin sashin addini amma muna mantawa za ga da yawa muna sallah da mutum a masallaci duk lawari na addini muna yi da shi amma yau aka ce an rasa shi shikenan dip mun manta da zuriyar samarayun ya suke ciki ya lamarin karatunsu ya lamarin rayuwa waɗanda ma iyayen suke fita ana nemo a kullum ya ka ƙare billintana wanda babu mahaifin ya kamata ce muna tunawa sashin addininmu ne kula da marayu umarnin Allah ne mu ringa kulawa da marayun cikinmu kada mu na manta da su in akwai wata mu'assasa khairiyya da ta assasa lamarin kula da maraya to ka ware kana jefa asusunka a ciki gobe ɗayanka ne marayun san da kai ka kula da marayun wasu Allah bai kawo kula da naka saboda haka yana cikin sashin addini bayan nan Allah ya ce wal masakin da kuma miskinai wato wanda suke da rauni miskini baya nufin wanda yake da rauni launi gaba ba a wanda ba su da abin da za su ci, kowa ya san suwa kusa da shi. Tun da ya ganin kamar kai ka saule to wani ya kasa ka, to wani wanda suka kasa kan, kana tunawa da su. In bai samu ba ya zama wato samu, baka samu daman da za ka iba masa wanda ba dafa maka bashi, to cikin wanda ka dafa na kan. ka san masa aika kwano ta yi su ba su yi ba ma aika musu kwano to wannan sai zama an kula da masu rauni a sai zama an kula da masu rauni sannan wamnu sabiri da matafiyi matafiyi ko da mawadaci ne idan tafiya ta riske shi har kansa a gari kuma ya da jarrabawa da babu abubuwa da za ce duk inda kake kana tare da dukiyar kawarko dukiyar tana cikin bankuna da sauransu to yanzu ma take ciki za a yaduwa da jarrabawa tafiya a ga an kwace mutum wayoyinsa komansa an kwace ba transaction da zai yi alhali a garin su mai kuɗi ne to yanzu in ya zo nan yana mi taimako wajibi ne a bashi matafiyi saboda yana cikin asafar qiyatu min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba wasailina da ko masu bara masu roƙo musulunci baya karfafa cewa ai bara baya umarni ai bara musulunci baya karfafa mutane cewa su zama mabarata amma kai kuma mai bayarwa musulunci ya baka umarni idan mutum ya zo ya roƙe ka ka bashi ko da ya zo akan abun hawa kai baka da abun hawa amma shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗayan ku ya nemi gatari ya nemi igiya ya je bayan gari ya yi damin itace ya ɗora a bayansa ya fi masa alkhairi akan ya zo yana roƙon mutane su bashi ko su hana shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake roƙo to ya sani yana roƙon naman jikinsa gaba da yake ci zai tashi ran tashin kiyama babu wani nama a fiskansa idan ya so ya yawanta ko ya takaita wato mutum ya dauki roƙo ke je ke ko roƙo a cikin mutane ba tare da roƙon ta kama shi ba ya dauke shi sana'a to ya sani yana aikata mummuna abu musulunci baya son ai bara kai kuma yan yi baran aka ce ka bayar saboda ta yiwu wannan ba irin waɗancan bane yana cikin yanayi kai kuskure wurin bayarwa ya fi ka yi daidai wurin hanawa. Saboda haka, in an zuwa roƙa ka bayar, amma menene wani mataki ne musulunci ya bara mutum dama, sai ya kai wannan matakin ya tashi ya bara cikin mutane. Akwai matakin. To, wannan ne ba ma lura, sai ga mutane, za ga mutum da waya, ta fi dubu ashirin hannunsa, amma ta cikin mutane yana bara. To, da wani rukwalwa kake tunani, me yasa ba za ka sai da wannan wayan na karo da matsalolinka ba? za gan shi da hula mai tsada amma ya tashi yana bara musulunci baya so mutum ya zama kallon alannas ya zama ya tashi cikin mutane yana neman taimako musulunci ba son wannan amma idan ta kai ya tashin kai kuma ka ce ka bashi ta yiwu shi ba wadancan bane ba wadancan din bane saboda haka sai musulunci ya ba da dama idan mutum ya zo bara ko da ya fika kaya mai kyau ya fika kaza ya fika kaza ya zo kan abuwa kai dai ka bashi kai kuskure wurin bayarwa ya fi yi daidai a wurin hadawa in kai kuskure ka ba wanda ba shi ba kana ladan bayarwa saboda kiwon niyyar ka amma in kai daidai wurin hanawa baka da lada wannan da ya bara ba wanda ya kamata a bashi bane ba wanda cinta bashi bane sai kai daidai ka hana shi baka da ladan hanawa saboda haka wannan shi ma muhimmi na cikin addini wa fil rikabi da kuma enta bayi bayi wanda suke ainihin cikin bauta mutum ya saye su yanta ko wanda aka tsara wa fansa an ce sai sun kawo kaza za su samu yanci su ma mutum ya ainihin ba su to bayan waɗannan abubuwa duka waɗannan na bayarwa ne ibada ne ta ba da dukiya Allah ya irgo to bayan nan sai ya dawo ibada ta gaba sai ce wa kama salata wa kama salata sai tsaye da sallah ba cewa ya yi sallah ba, akwai bambancin yin sallah da tsaye da sallah. Wato, ya tsaye da sallah tare da kiyaye rukunanta, kiyaye yadda take, inna salata haɗaruha azimun, wa babuha kusabi hal'ulumu, wa ƙila na ashara alfa ba wa mas'ala, wa jutun fi kutubin mufassala. Saboda haka ya kiyaye a matsalolin sallar, ya tsaye da ita yadda take. tun babin tsarki amma da yawa za ga muna tafiya rikici akan abubuwan da ba su ya kamata mai da hankali akan su ba tsarki al'ummanmu wasu ba su yayin da ake yin sa da kyau ba mai iziya ya gaya mana yadda ya zo da hara yadda za a yi ya ce mutum ya fara mahallal bawali ya fara da wurin bawali sannan idan ya zo wurin gadi falastar qalilan ya sake kaɗan, ya sake dubu rasta saboda wajidal arka yi sabunta gogewa muddin baya cikin mutanen da idan sun taba duburan su bawali yana ƙara fitowa akwai mutanen da ko da sun yi tsarkin bawali yanzu idan zo tsarkin gaide suna taba duburan su sai bawali ya ƙara fito musu to wannan aiki ya same su dole za su yi tsarkin gaidi su tabbatar da sun wanke hannunsu inda sabulu inda omo najasan gaba ɗaya ya fita ba za su kai wancan najasan can ba sannan mutum ba zai hada ba tun farkon addini musulunci ya hana sai yanzu likitoci suka yi bincike suka gano cewa idan mutum ya zo da hara ya ringa haɗawa mahallin bawali da ga'i ko ya taɓa wurin ga'i ya zo ya wanke kuma mahallin bawali to ko ta tsutsa da ido bai ya iya ganinta takan shiga da ta kofan al'aurarsa wannan tsutsan ita ke jawo masa ciwon hanta takan jawo ciwon hanta a cikin wato takan jawo mutane da yawa ciwon hanta To saboda haka mutum ya kiyaye daga ɗahararsa ya tabbatar da ya yi ɗahara mai kyau. Idan ya yi ɗahara mai kyau, to sai mai sai alwala. Ya tabbatar nan ma ya yi alwala, alwala mai kyau. To idan ya yi wannan shi kenan sai zai sallah. Sallan kuma nan ma ya yi ta yadda shari'a ta faɗa in a cikin jami ne shi kenan ya bi jami kuma ya kiyaye adabu na bin jami nan ma ya san ya zai yi bi liman, menene zai yi tare da liman, menene wato menene zai yi in ya riga liman yi sallarsa ta baci dole ya san wannan. Sannan ya sani wasu matsaloli da sun faru a cikin sallah aka ce ya saba wa liman. Akwai matsalolin da sun faru a sallah aka ce kai mamu ba za ka bi liman ba. La tajlis ma'ahu la fi saniya wa la fi rabi'a kamar yadda mai Allah ya faɗa mana. Diga nan kar ka ƙara zama tare da liman. a raka ta biyu ba za ka zauna ba zai liman zai zauna kai za ka tashi a raka na hudu liman zai zauna ba za ka zauna za ka tashi to dole mutum ya san waɗannan saboda karka ce ainihin shikenan na huta kullum bin liman nake yi to ai akwai inda ba za ka bi liman din ba dole ka saba da shi mai alari ya kawo shi yasa malamai suke cewa hatta shi alari karan kansa idan ka fahimce shi kai to matsalolin sallah da yawa za ka fahimce su amma sai ga da yawa muna wasa da ƙananan abubuwa na furuwa sai ga mutane suna rikici akan abubuwa na aqida na tauhidi masu zurfi a gana cewa a kaza Allah na kaza duk ba shi bane ba kai sallan ka mai kyau ita ce azamul ibadati ita ce azamul ibadati misali inda zaka saba wa liman kar mu wuce matsalan inda zaka saba da liman liman ya zo a raka'an farko sai sujada guda ɗaya sai bar ta biyu sai kuma tasbihi sai bai dawo yi wannan sujadan ba ko gani kuka bar shi yami har ya miƙe kuna tsoro zai kulla wata raka ta gaba to shikenan sai ku bi shi in kun bi shi maliman zai kawo raka ta ta biyu ne tunda shi ya bar sujada duk raka'an da aka bar farilla aka bar rukuni sannan aka yi ruku'u ba da aka kawo wannan rukunin ba to dole ya sadda wannan raka to malamin shi yanzu bai yadda ya bar rukunin ba amma sirri bai dawo ba ya yi taurin kai to yanzu ko idan kuka ji tsoron kullawa rukunsa za ku bi shi idan ka bi shi kun ya sadda wannan raka da ya bar mata sujjada shi malamin a ganin sa yana raka ta biyu alhali ba cikin sallah yake yi ku kuma kuna raka ta farko yana yin ruku'u zai zaman tahiyya yayi raka'arsa ta biyu ku ko mai za ku yi ba za ku zauna ba la ta jilis ma hu fi saniya yana zama sai ku miƙe ku raka an fita ɗaya in kun miƙe ba fara sallan ku za ku yi ku zo ku wuce shi ba za ku jira shi liman ne ya gama zaman sai zai same ku ku je ku yi ruku da shi ku jira yanzu kun zauna raka an fita biyu shi kuma ta uku ne to ba za ku ce za ku zauna ba saboda raka'ansa ta gaba gajeruwa ce zaman ku da ta yi zai sa ku rasa wancan raka saboda haka yanzu sai ku bi shi idan ya zo raka'ansa ta hudu ko kuma ta uku ne ba ku da zama a wurin liman yana zama sai ku miƙe mal liman yana sallama assalamu alaikum sallarsa ta baci shikenan a lokacin kuna da zabi in ma ku sa ɗaya ya isar muku da sallar ku ku gabatar da ɗaya ya ƙarasa muku sallan ku in ma kowa ya ƙara sallar sai ce amma wal afdal lakum an tuqaddimu wa yatimmu bikum yutimmu bikum abin da yafi ku gabatar da mutum ɗaya ya cika ta muku sallar ku ana cika ta sallah sai ku yi ƙabli, saboda waɗancan rage-rage da kuka yi na zaman tsakiya, zaman raka'a biyu, zaman tahiya, sai ku jiran ƙabli. Kaga nan ba billiman ake yi ba. To akwai irin waɗannan matsaloli da yawa. Dole mutum ya san saboda ya tsaye da sallah, sallah bai karkace ni kullum ina jami'i na huta. A a irin wannan yanayi da ake ciki liman ba ake tsaye ba zai muku wata rafkan wanda zaka rasa mana zaka gyara sallah. Kuma shi hatsari na sallah arab kana ciki a kasa warware ta kace to bari in sake wata malamai suka ce ko sallah saba'in ka sake sai Allah ya ce wannan din yake zatin da za ta gyaru saboda haka ba mafita bane kace shikenan bari mu barta bari mu sake wata sabuwa a ba sabuwa ke bukata ba saboda haka wa qama salati ya tsaye da sallah mu kiyaye sallah ayi ta yadda take ita ce azamul bayad ita ce farko abin da za ya ba wa hisabi dan tashi a cikin kabarin sa za fa tambayan sa a na gaba yace wa atan zakata al mafruda can abubuwan da yi magana na ciyarwa a bawa makusanta a bawa marayu miskinai in ta bayi duka wannan na ba na wajibi bane tukun na farilla ba na farilla bane to sannan a ba da zakka ta farilla ita ma zakka mu kiyaye ta mu kiyaye da Allah ya ce ayi ta Allah ya gaya mana cikin suratul tauba za mu samu a gaba mutum takwas wanda za a bawa zakka inna masadaqatu lil fuqara wal masakin zuwa karshe takwas Allah ya riga su za a bawa zakka sannan ya faɗa mana yadda za a yi ta don na amfanin gona ne ya ce wa a tuwa haƙahu yau ma sadi ku ba da haƙƙin Allah ran da kuka girbe ba za ka ce shikenan bari na haɗa bambi a gona na ajiye sai ran da na zo ɗaure dan mukan zan ba da zakka in wani maƙiyin ka ya cinna mata wuta ko ta gobar zai ta ta ƙone sai ka biya haƙƙin Allah Allah ya ce ka ba da haƙƙi ran da ka girbe gashi ka girbe baka bayar ba kai ka ce kai malam mai bombi kai bombi sannan in in na amfanin gona ne in wanda ruwa ya shayar ne na cikin damina kaga ushuru zaka bayar ɗaya bisa goma don buhu goma ka samu ka bada buhu ɗaya idan noman rani kai shi kuma nisful ushuri zaka bayar rabin abin da ka bayar a wancan in noman rani ka samu buhu goma rabin buhu zaka bayar saboda kayi kokarin ka a ciki idan zakka ta kuɗi ne to nan kuma rubu'ul ushuri zaka bayar ya fi sauƙi. Rubu'ul ushiri na goman ka kasa shi kashi hudu ka bada kashi ɗaya. Bayan da kai na gona a kasa kuɗin ka in miliyan goma ne kasa su goma ka bada ɗaya ba haka bane na kuɗi. A in kasa miliyan goma ka kasa miliyan goma kashi goma ya dawo goma ba to na goman ka kasa shi kashi hudu ka bada kashi ɗaya. Kaga mai sauƙi ne. Ko kuma in ba gane wannan lissafin ba ka kasa shi kashi arba'in ka bada kashi ɗaya. shikenan kasa kashi arba'in ka bada kashi ɗaya idan dabbobi ne nan ma ga yadda ake yin sa idan shanu daga talatin ga shi raƙuma daga guda biyar to haka haka kowanne ka bayar sannan ka bayar wanda ka ba ka ce masa zakka ne saboda shaida an ka ba da wannan zakkan a samu al'umma sun shaida kana ba da wannan zakkan ka ba shi ka ce masa zakka ne sannan kuma kar ka yi wani abu na dabara ka ce shikenan gashi ya tsine mutane suna buƙatar masara ka ce bari ka sai da masaran ka riba musu kuɗi a in dai suna buƙatar wannan masaran to masaran zaka ba su ba ruwanka in ma sai za su in ma haƙƙin Allah ne ba naka bane dama dole ne dama ka bayar in baka bayar ma in akwai shugaba na addini dole a da ƙarfi a kwace saboda haƙƙin Allah ne tabaraka wa ta'ala to saboda haka nan ma yace a bada zakka sannan wal mufuna bi adihim idza ahadu masu cika alƙawari idan sun yi alƙawari wannan ma muhimmin lamari ne idan kai alƙawari ka cika manzo Allah ya gaya mana alamomin munafiki daga ciki idza wa'ada akhlafa idan yi alƙawari ya saba to kar ka dauki alƙawari abun wasa in alƙawari ne da kai tsakaninka da Allah tun yawmu alaysu bi rabbikum tun alamu zarri ka ce idan ka zo zaka bauta wa Allah tabaraka ta'ala to wajibi ne ka tsaya ka yi ibada yadda take idan kuma alƙawari ne na mu'amala tsakaninka da wani wajibi ne ka cika wannan alƙawarin kar a same ka da alamar munafiki shine saba alƙawari kar a same ka da wannan kai alƙawari da mutum ka cika kar a shaide ka da rashin cika alƙawari sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alƙawari da wani wancan ya manta manzo Allah zai tsaya wurin wuni yayi wancan bai zo ba sai daga baya da yazo ce ya manta ce kada ka kunta ta mini ni na zo ina jira saboda alƙawari saboda haka mu kiyaye alƙawari ya zama alƙawari tsakaninka da Allah na lokacin da ka yi alkawari cewa za ka tsaya ka yi ibada a cika shi alkawari tsakaninka da bayan Allah na mu'amala kowa ka cika sannan alkawari da ka yi tsakaninka da jagororinka na addini ka ɗauki nuzuri cewa za ka yi ibada iri kaza ka yi bakance kamar yadda fara ɗaya daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi Abdullahi bin Umar yace ga zai yi azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai azumin litinin alhamis sai yana da karfin sama da haka yace to kai azumin annabi Dawuda kai azumin yau gobe ka sha ya ce yana da ƙarfin da ya fi haka zai iya yin sama da haka manzo Allah ya ce ba wani azumin da ya fi wannan alkhairi sai ya dawo alƙawari cewa zai ringa wannan manzo Allah ya ba shi daman sauki amma ya ce a wannan zai yi ya ce san da ya kai tsufan da baya iya wannan azumin ya ce a sai ga abin da manzo Allah ya hango mini ya ce in yi ƙasa da haka amma tun da ya riga ya dawo alƙawari ya karɓa tsakaninsa da manzo Allah ya ce ba zai bari ba sai kwanaki ya jera kwanaki yana azumi kwanaki goma sai kwanaki goma ya huta ya zama ɗaɗɗayan kenan tunda ba zai iya yau ya yi gobe ya huta ba sai ya jera kwana goma yana azumi ya ƙara kwana goma yana hutawa ya ƙara samun ƙarfin jikinsa to alƙawari da kai tsakaninka da bayin Allah ka ɗauki wani adadi kace za ka yi kullum istighfari kaza salatin annabi kaza to dole ka cika ka kiyaye wannan alƙawari wal yufu nuzurahum su cika bakance da suka yi na biyayya wa Allah man nazaran lillah falyudiyahu manzo Allah yake duk wanda ya bakance zai biyayya wa Allah to dole kai wannan biyayya to mutum ya kiyaye alƙawari kar zama shi masu saba alƙawari sannan wasabirina fil basa'i wad dharra'i masu haƙuri fil basa'i a cikin tsananin talauci duk yanayin da aka shiga na tsananin talauci mutum ya zama mai haƙuri ta yaya zaka zama mai haƙuri wato duk abin da ya same ka ka ɗauki rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamar rayuwa ka huta dalilinsa albarkacinsa Allah ya halicci duniya da lahira gaba ɗaya duk abin da yake so in yace dutse dutse ya nemi saboda ganin da yake ya dawo zinari shi kadai zai ringa kallon dutsen a zinari mutane suna kallon su a dutse ya dauka ya biya bukatansa fara haye mashi mami sai mata ya harare ta yace ba shine damuwansa ba amma an yi wata biyu ba hura wuta a gidansa ba ba abin da za a ci gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata biyu Umar ya ce qarra ainal hilala summa hilala summa hilala mun ga jinjirin wata sannan jinjirin wata sannan jinjirin wata garin jinjirin wata so uku a cikin wata biyu ba a hura wuta a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba me kuke ci alaswada ne digino da ruwa sai kuma makwabta muna da makwabta suna dan kawo mana kitabi sun kawo nono suna kawo nono sai mu yi amfani da wannan amma wannan yanayi manzo Allah bai je koka wuri ba ya haƙuri a lokacin gazwatu khandak sun zo sun buga wani dutse ya gagare fasawa suka yi suka yi gagare fasawa aka buga aka buga manzo Allah sai zai karbi abun digan da ya daga zai buga sai suka ga dutse a daure a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yana buga sai aga wuta ya tashi wannan dutsen ya fara alamun zai sai ce wannan wutan Allah ya nuna mini cewa za mu mallaki ruwa kara buga za mu mallaki farisa muna buga suka fara surutu dan wayin nan kafirai maka muna tsaro sai yanzu kana maganar dauloli manyan dauloli Jabir ibn Abdullah da ya ga wannan ya ga dutse manzo Allah ya daura a cikin saboda yunwa amma duk da wannan yunwan gashi ya fasa dutsen da wannan suka fasa kasa fasawa sai dai gida ce matarsa akwai wani abu ne a shirya aka shirya yace manzo Allah ya zo da ko wasu mutum biyu haka manzo Allah sai ya shela kan da Jabir ibn Abdullah ya shirya mana walima ku zo mu je gidansa abu ya tayar masa da hankali manzo Allah dai ya ce to kar a sauke tukunyan akai abin da ake dafawa kar a sauke ya ringa iba yana zuwa kowa sanda ya ce goshi cikin albarkar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma duka waɗannan akwai su amma bai yi ba ana kwanaki ba a ci abinci a gidansa ba yana haƙuri wata rana sai na Usman ya shigo gidan sai ya gane gidan ana cin yanayi sai ya tambaya akwai wani abu ne da za a ci a gidan nan nuna ta ce manzo Allah ya ci abinci a sai ta nuna da bai ci ba sai na Usman da ya fita sai je aika buhuna aka zo manzo Allah na fitowa ya ga abubuwa ce wannan fa ya kai sai Usman ne ce ko dai kin fara masa halin da ake ciki a kawai tambaya yi manzo Allah ya ce a sai ya fahimta shike na aka dauki wanda za a ci wannan ranar manzo Allah ya ce a raba wanda suke bukata sallallahu alaihi wasallam to saboda haka mutum yayi hakuri duk halin da ya ganshi ka tuna khairul khalqi yan halitta ya shiga irin wannan yanayi ko sama da shi da ya shiga yayayi hakuri yayi yayi itisabi ya nemi ladan saurin Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi ladan saurin Allah tabaraka Allah ya bashi zabi aiko shi annabi sarki irin annabi Nuhu alaihi salam yace a a aiko shi annabi mabukaci wurin Allah tabaraka wa ta'ala fakirin ilallah wanda yake mabukaci wurin Allah baya bukatan saboda duniya ba ita ne muradin Allah ba amma yanzu mun na cikin wani zamanin da muke kallo duk wanda Allah ya bashi duniya kamar shi Allah yake so a Allah yana bada duniya ga wanda yake so da baya wanda baya so amma baya bada imani sai ga wanda Allah yake so kafiran duniya su suka fi mallakan duniya wanda suka fi kudi a duniya manyan kafirai ne Allah ya ba su duniya me suka ba sallah suka yi wa Allah ba a ita duniya Allah yana ba da ita ga wanda ya so amma i wa wanda ya ga dama ba yin soyayyar Allah tana ciki ba amma imani sai Allah yana so ka zai baka imani saboda ka muddin kana da imani duk abin da ya shafe ya same ka to kai hakuri ka yadda wannan imani da Allah ya baka ya fi komai tsada ya baka Allah ya baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kai hakuri shiddatul faqr a waddan rai ciwo in Allah ya jarrabe ka da wani ciwo kai haƙuri. Annabi Ayub alaihi salam ka sha jin tarihinsa irin cutan da Allah ya jarrabe shi da shi. Annabawa da yawa sun ga matsayin da za a samu an yi wannan rashin lafiyan sun nema Allah bai basu ba sai shi Annabi Ayub Allah ya bashi. Dukkan jikinsa tsutsa ya yi. Tsutsa tana sauka jikinsa ya ɗauka mai da ita ce jiki na Allah ya sa miki abinci. Idan na sauke ki ina za ki samu ki ci abincinki. kowa iyalansa dukiya dabbobi duk sun mutu iyalansa duk sun mutu matarsa ɗaya ta saura take masa hidima kowa ya hatsa masa gari an kore shi an mai da shi jeji jarrabawa amma duka ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ibada yake yi sanda ta kai ga tsutsan ta zo ta fara taba harcensa sai ce Allah masaniyar dur cuta ya kama ni Allah ya ce raki zaka yi in ya ga harshensa da yake tasbih da shi zai tafiya harshen naka ne ko nawa ne ai jikin na Allah ne to annabin Allah saboda haka ashaddun nasu bala'an al-anbiya wanda suka fi bala'i suka fi jarraba annabawa sun mal amsal fal amsal in kaga Allah na jarraban ka don rashin lafiya wani matsayi ne ba za ka yi shi ba sai da wannan saboda haka ka koma ga Allah tabaraka Allah ne ya jarrabe ka kar ka damu kai hakuri akan wannan a wahin albas da kuma masu haƙuri lokacin tsananin yaƙi. Yaƙi ya kaure su yi haƙuri, ci gaba da wannan yaƙi. Allah ya ce, To, waɗannan da aka faɗi siffofinsu a nan, a wannan aya, saboda aya ta dukkan alkhairi. Waɗannan da suke da wannan siffofin, Allah ya ce, Ula'ika humul muttaqun su ne masu tsoron Allah. Humul muttaqun su ne masu tsoron Allah. to mu tambayi kanmu daga farkon ayan abubuwan da ya faɗa ina muke cikin waɗannan abubuwa mun cika haliyan taɓuwan wanda ya kiyaye waɗannan abubuwa ba bin Allah bane jiya kallon gabar da yamma a mutum ya yi imani da Allah da dukkan arkanul imani sannan ya bada dukiya ta har da yana son sa ya ba makusantansa kar ka fara da na nesa a na kusa danginka tukunna makusantanka ka fara da su kar ka manta da su kar ka zama ike wato bishiyan giginya ka tuna da marayu miskinai masu bara sai da sallah zakka aka zo haƙuri talauci ai haƙuri da yanayin da ake ciki ciwo ai haƙuri yaƙi ai haƙuri to wanda ya haɗa wannan sifofin Allah ce su ne masu tsoron Allah to sai mu ɗora kanmu akan ma'auni akan ma'auni wannan ayar sai mu gane mun cika aliyan tsoron Allah wa dukan ibada Allah ya ce na mata kuma a Allah yana karɓa almuttaqin ne masu tsoron Allah shi Allah yake karɓawa to mun cika aliyar tsoron Allah sai mu tambayi kanmu na
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الغر بالغر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوتي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم to anan mun yi rabin suratul bakara an gama maganan tauhidi an shiga kuma hukunce hukunce don malamai sun ce duk wani hukunci da yake cikin alkur'ani yana cikin bakara an fara bayanin sa a cikin bakara to yanzu a shiga fiqihu za a shiga waɗannan hukunce hukunce da suke cikin suratul bakara bayan magana akan tauhidi da kaɗaita Allah da irin abin da Yahudawa da kafirai suke yi na bijirewa Allah tabaraka wa ta'ala to sai ka fara shiga shar'a fil fiqh ya fara maganan fiqh ya allazina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl ya ko wanda kai imani an wajabta muku kisasi akan kisa aka bayyana muku siffansa da yadda za ku aikata shi kisashi kisashi to kisasi shine wanda ya kashe wani a kashe shi to ya ake yi Allah sai ya bayyana mana yace al-hurru bil hurri idan da wanda ba bawa ya kashe da shi ma a kashe shi amma wala yaqtalul hurru bil abdi ba za a kashe ɗa don ya kashe bawa ba a sai dai biya diya in da ya kashe bawa sai dai biya diya wal abdu bil abdi shi ma bawa idan ya kashe bawa a kashe shi wal unsa bil unsa idan mace ta kashe mace a kashe ta haka idan namiji ya kashe mace shi ma za a kashe shi to an gaya mana wato annasu bin nafsi kenan wanda ya kashe rai a kashe shi an bayyana mana to faman ufiya lahu min alqatilina min akhi min ad-dami akhi al-maqtul shay'un wanda aka masa afuwa yayi kisan sai danyin suka ce kai wani daga cikin dan uwan wanda aka sai ce kai shi zai ya yayi afuwa ya ya ce gaskiya ba su a kashe wannan to me ya saura biya wanda suka yi afuwa daga cikin wanda aka kashe musu suka yafe wannan jini wanda aka kashe shay'un wani abu to fattiba'ul falal afi tiba'ul qatil bil ma'ruf wajibi ne shi wanda yake yafin to ya bi wanda aka yafe wan a bi shi diya da adal da sauki bil ma'ruf ya bi shi da yanyi dalibai bidiya bila unfil karyar matsa masa akan diyan ya bi shi hankali dole za su biya diya diya kuma yana kan akila ne ba shi kaɗai da yake san ba dukkan dangi za a hada su dole za a yanka kowa haraji dan uwanku ne ya kashe wani dole sai kun biya kowa sai an yanka masa a wa Dawud wal alqatil Dawud diya shi kuma wanda ya kashe yayi kisan an ce an yafe ba za a kashe shi ba zai biya diya to dole ya bada wannan diya ilaihi zuwa ga shi ko su wanda aka kashe wa dan uwa bi isanin da kyautatawa ba tare da matse matse ki bayarwa yana bayarwa da a dole a hada wannan diyan a biya zalika alhukum zalika alhukum kun ga wannan hukunci Allah ce tafsifu min rabbikum sauki ne daga wurin ubangiji wani irin sauki alqisasu awil afu Allah ya ba mu zabi ko dai a kashe wanda ya kisan ko kuma a yi afuwa ya biya diya ai almukallafi mukhayyan fihima da aka ba mu zaɓi tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu ko dai a kashe shi kai tsaye ko kuma ya biya diya kaga zaɓi ne domin sauƙi ne Allah ya mai daga Allah wa rahama kuma rama ne lam yuhattim wahidan Allah bai dora mana ɗaya ce dole duk wanda ya kisa kawai a kashe shi ba ko dole duk wanda ya kisa ya biya diya Allah bai mana haka ba kama hatam al yahudu al qisas kamar inda ya dora yahudawa qisasi yahuda dole mutum yana kashe wani za kashe shi ba zabi ba diya nasara kuma diya ba kisa kamar mu manzo Allah Allah tabaraka wa ta'ala cikin ramarsa sai ya bamu zabi tsakanin abubuwa guda biyu. To, Allah ya faɗa wani da za a kwace to fa mani ta da ba da zalika bi an zalama alqatila bi an qatalahu wanda kuma an ce wani ya ce ya yafe daga dangi za a biya diya an biya diya duk inda ya gashi wannan shi ya kashe wannan uwa sai je ta'addanci ya kashe shi bayan sun biya diya kuma ya kashe wannan ya ta'addanci kenan ya zalunci wanda ya kisan farko ya kashe shi to falahu azabun alim yana da azaba mai radadi wuta zai tafi saboda afwan da aka yi a biya diya an biya diya ko me da kashe shi to wannan diya da Allah tabaraka wataala ya sanya mana walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab musani wannan kisasi da Allah ya sanya rayuwa ne a gare mu baqaul azim duk wanda ya san in yayi kisa za a kashe shi to ba zai kisan ba za a samu saukin kashe kashe duk wanda ya kisa za a kashe shi ko kuma duk dan kisa za a ɗora musu za a yanka musu haraji kamar yadda yanzu yanda wanda suke ɗaukar mutane suke yanka musu za a yanka kuɗi dole sai an biya diya miliyan ɗari hudu ne da saba'in da takwas da dubu ɗari uku da sittin rai ɗaya To, dole ɗan uwansu ya kashe wani, za a zo a raba musu wannan miliyan ɗari hudu da saba'in da takwas ɗin da ɗoriya. A ce to za ku haɗu za ku biya wannan saboda ɗan uwanku ya kashe wani. Sun ce sun yafe kara kashe shi. To kaga aiki ne mai girma. Aiki ne mai girma. To saboda haka sai Allah ya bada zaɓi wa al'umma. Imma a karɓi diyan, imma kuma a yi ainihin kisasi to Allah ya sanya wannan kisasin ya zama hayatun rayuwa ne a gare ku ya ulul albab ya ku wanda yake da ainihin hankali li annal insan idza alima annahu idza qatala yuqtal taraka al qatala lidhalika nafsani ha fa huwa yaddi dhalika nafsani saboda dan adam idan ya san in ya je ya kashe wani za a kashe shi to zai bari ne zai kisan ba kaga in ya bar kisan kuma ya raya an samu rayuwar rai biyu da ran wanda zai kashe da ransa duk sun tsira amma da zaran ya je ya kashe to ya kashe rai biyu ne ya kashe wancan shi ma ya kashe ransa dole za a kashe shi ta abubuwan da suke faruwa na sare-sare na kashe-kashe duk barin wannan ne inda hukuma tana yin kisasi ba kuma ko al'umma za ku kashe ba hukuma ne ba sai ka ɗauki doka a hannu ba hukuma ne za ta kashe za ta yi kisasi ta tsaye da kisasi a kansa a kashe shi hukuma dai kuma za ta nemi ya biya diya saboda haka ya ce wannan wato rayuwa ne a cikin kisasi la'allakum tattakun ko ne za ku ji tsoron tattakun al'uda ko za ku ji tsoron wannan ramakon kisasin ku bar kashe wani saboda ku rayu da ku da shi gaba ɗaya ya zama an samar da rayuwa na rayuka guda biyu.
كتب عليكم إذا غدر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ah kamar yadda muka ce hukunce hukunce ne muka shiga to bayan yayi maganan wannan kisasi ko kuma biya rama da Allah ya mana ya bamu zabi guda biyu Allah sai ya dawo kuma maganan wasiya to wanda kuma ba kashe shi aka zo aka yi ba shine ya zo rasuwa to batun wasiya sai Allah ya shiga maganan wasiya nan yace to kutiba alaikum Allah tabaraka taala ya wajabta muku idza hadara ahadukumul maut idan mutuwa ta zo wa ɗayan ku wato ya fara ganin alamu zai koma ga Allah tabaraka wa ta'ala ya zo rasuwa in taraka khairan in dai ya bar dukiya khairan anan malan yana da dukiya to alwasiyatu lil walidin wal aqrabin bil ma'rufi yayi wasiya wa iyayensa da makusantansa da kirtawa amma wannan aya bil adali bi Allah yazida la sulus yayi wasiyan da adalci kar ya kara akan sulusi saboda dan adam bayi da ikon sama da sulusi akan dukiyarsa karka ce yanzu kudin ka ne yanda ga dama zaka da su a magaran ka suna da haƙƙi akai ba za ka isa ka ce kudin ka duka kaje ka ba da su ba a iya sulusi ne kake ɗaya bisa ukun kudin ka ne ko dukiyarka kake da iko akai sai ka kai da amma sauran baka da iko akai in kai suna da ikon ɗaukar ƙara kuma a rore wannan kyautan kana da mallakan miliyan ɗaya to baka yi saka ce miliyan ɗaya nan duk ka bada ita sadaka ba ko ka ba wani a magada suna da iko ce a ɗaya bisa uku miliyan ɗaya kake da shi ikon bayarwa wannan kan ba su su ma shi shigi a ciki ba amma in ya wuce wannan baka isa ba to saboda haka yace idan ya wuce sulusi shi mai wasiya kar ya wuce bi Allah wato yayi bil ma'ruf da bi Allah ya jira la sulus kar ya wuce sulusi abin da zai wasiya kare zama sulus saboda wanda ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah zan yi sadaka da dukkan dukiya na manzo Allah yace a yace to rabi yace a yace as-sulus to sulusi yace to as-sulus as-sulus kasir sulusi ma to sulusi yana da yawa sai ba zai yi ka rabar da komai ka bar iyalanka zama alfin alannas ka bar su nauyi akan mutane ba a ka bar musu wani abu su ma suna da haƙƙi akan wannan su magadanka saboda haka haƙƙan alal muttaqin wannan haƙƙi ne akan masu tsoron Allah yace amma hadha mansukun bi atil miras wannan aya ta wasiya wa iyaye da makusanta an yi nuskanta da ayan gado yusikumullahu fi auladikum yusi ta yi nuskan wannan ayan ba wasiyar ta niskan ba a wasiya wa magada da waccan ayan ta sauka ta UC sai manzo Allah ya fassara sai ce la wasiyata li warisin babu wasiya ga mai gado mahaifi yana cikin masu gado ba wadda zai zo a gado ya kori uba uba yana daga cikin wanda ba sa koruwa ba inda za a yi iyaye su koru a gado saboda haka in ka zo da su za ka ce kayi wasiya gidanka na kaza ba babanka ba ba zai yi ba yana cikin magada amma gidanka na kaza ga iyayenka ga yayanka zaka ce a bawa kaninka ka yi wasiya muddin gidan bai kai a sulusi ba bai wuce sulusi ba a cikin a cikin abin da ka mallaka yayi saboda haka wasiya tana da kyau kuma malamai suna ce ana so ma mutum yana rubutawa mutum yana rubutawa suka ce da yawa mutanen da za a gansu a cikin mafarki wanda suka rasu ga mutum zugum ayi magana baya magana to wanda ba sa barin wasiya ne a lahira ma sai zaman to kurma sun yi shiru to saboda haka muna rubuta wasiya in ma ba wasiyar a bawa ne kaza ba ba su kan da suke kanka na rubutawa abun tsoro ne bashi kana rubuta karkare na shi mun san yadda mutuwa yanzu take fujiwa ta zaka iya fita wuf bakin titi abu ya buge ka shikenan karka ce a wannan kaza ka rubuta muna cikin wani zamanin da yake da haɗari. Ko ka rubutan idan tarbiyyar ya hanka ba zama tarbiyya ba, ba za a cika wannan wasiyar ba. Kamar yadda ya faru da wani a garin nan, ya rasu ya bar bashi, kaza, ya suka ce su ba ruwansu. Kawai a raba musu gadon su, kuke bashi ga bashin da mahaifin ku ya bari tuka ya je ya fama da can kansa can. Kuma millions of naira ya bari kuɗaɗe masu yawa. Kuke su ba ruwansu da bashi. su kawai gadon suka sani ba zai yi a cire har kotu aka yi suka ce su ba zai yi ba karshen sa ɗan uwansa ne suka biya wannan bashin sai daga cikin wanda ya ga haka yace kai duniya kullum ana ta buga buga akan yaran nan a musu ka sama ka ruwa musu asiri a sai kai damuwanka su su kuma damuwan su kansu damuwan su kansu samu duniya kai kan duk azaban da Allah ya ma zai ma ya maka to saboda haka na na farko dai muna rubuta wasiya muna rubuta eh akan ayan da mun zo da shi a muna rubuta wasiya mu sani kuma ba wasiya da magaji wanda yake cikin magada ba za a masa wasiya ba amma dan uwanka da shi aka yi tashan walan dukiyan kuma yanzu in kar su bayi da gado shikenan za ka yi wasiya a bashi kaza kowa ne kaza a bashi kaza wannan ya halasta amma magaji ba za a yi wasiya ba saboda ayan an yi niskanta da ayan gado haza mansukun bi atil miras wa qawlu sallallahu alaihi wasallam la wasiyata li warithin saboda haka za mu tsaya nan Allah ya riko da hannuwanmu Allah ya karba mana ibadunmu sanya mu cikin wanda za a yanta cikin wannan wata farman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu gaci ɗaya daga cikin yayin mu a mana addu'a